الله ما خاب ندم من سأله ورجاه لا إله إلا هو يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ولا إله إلا هو يكشف الكرب عمن نجاه لا إله إلا هو يسمع تضرع المظلوم وشكواه لا إله إلا الله لا يخفى عليه نداء المنكوب إذا ناداه أو من تحركت بالدعاء شفتاه إلهنا ومولانا وخالقنا إلهنا ومولانا وخالقنا إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالكلام مضيع وعنك وإلا فالمحدث كاذب والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أجسادكم على النار يا تقوى لا إله إلا الله ما قلعت أبواب السماء بمثل مفاتيح الدعاء ولا إله إلا الله إليه يصعد الكلم الطيب والدعاء الخالص والدمع البريء فهلا قرأنا بابه وهلا لذنا بجنابه وهلا وقفنا عند أعتبات بابه يا أصحاب الحاجات ويا من تكالبت عليكم الملمات والمصيبات يا كل مكروب ويا كل مهموم ويا كل مظلوم إلى من تلجؤون ومن تنادون أيديكم إلى من تمدون وترفعون اقرأوا أبواب السماء وجدوا في الدعاء فالدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرضين وما قرعت أبواب السماء بمثل مفاتيح الدعاء اقرأوا باب ربكم وأكثروا القرأ والإلحاح فإنه يوشك أن يفتح لكم لأنه من دق الباب ولج ولج وفي الحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وهو حديث حسن أي لا يوجد شيء في العبادات أفضل عند الله تبارك وتعالى من الدعاء لأن الدعاء فيه إظهار العجز والخضوع والفقر إلى الله تبارك وتعالى والاعتراف بقوته سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والأنبياء من إخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ذكر يبود قديا سنتبتك الله تبارك وتعالى wanda shi ne ba ya taɓa kunyata wanda ya kira shi duk wanda ya tambayi Allah ya roƙe shi baya nadama balle wanda ya yi fata zuwa gare shi babu abin bauta bisa cancanta sai shi Allah tabaraka wa ta'ala shine yake amsa kiran wanda ya shiga cikin kakanika yi idan ya kira shi babu abin bauta da gaskiya sai shi shine yake kwaranya bakin ciki ga wanda ya gana da shi babu abin bauta bisa cancanta sai shi idan mutum ya kankan da kanshi ya kira shi shi kadai ne yake iya jin shi idan wanda aka zalunta ya kai kuka shi kadai ne yake iya sauraron kukan shi babu abin bauta bisa cancanta sai Allah duk wanda yake da cikin halin kakanika yi ya kira Allah tabaraka wa ta'ala wannan kiran ba ta boyon ma Allah Allah tabaraka ta'ala yana jin shi duk wanda ya shiga cikin damuwa ya motsa harshen shi ya motsa labban shi yana roƙon Allah Allah tabaraka ta'ala yana jin shi kuma zai amsa mishi Allah tabaraka ta'ala shi kadai ne ubangijinmu abin bautanmu mu kuma matsubincinmu shi ya halice mu ilaika wa illa la tushaddu raka'ibu wa minka wa illa fal mu'ammalu kadhibu fal mu'ammalu kha'ibu izuwa ga Allah ne muke tattara ko matsanmu muke dunguma izuwa ga neman yardansa idan ba zuwa neman yardan Allah za mu yi ba to ai bai kamata ma mu shirya ababen hawa ba Allah ta baraka wata ala muke tsammanin duk wani alkhairi zuwa daga gare shi shi kadai yake ya bamu idan baka sa wannan a ranka ba to lallai ba za ka samu abin da kake so ba mutum zai koma yana cikin tabewa da hasara wa fi wa illa fal kalamu mudayya'u wa anka wa illa fal muhaddithu kadhibu ya alama daukaki gare ka ne kuma daga kai ne ko kuma game da kai za mu yi magana za mu faɗi siffofinka za mu faɗi addininka za mu faɗi sunayenka maɗaukaka idan ba haka ba duk maganan da za a yi in ba a wannan ɓata lokaci ne sa'an nan addininka za mu ruwaito addininka za mu gaya wa mutane idan ba haka ba duk maganar da zamu yi ta zama ƙarya tsira da aminci da albarka su tabbata ga annabinmu dan sakon Allah Muhammadu dan Abdullahi tare da alayansa da sahabbansa da wanda suka bi tafarkin har zuwa tashi alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah iya jin tsoron shi kuma ku sani cewa jikunanku ba za su iya daurewa ba za su iya jurewa game da azaban wuta ba babu abin bauta bisa cancanta sai Allah ba a taɓa ƙwanƙwasa ƙofofin sama da wani abu sama da addu'a ba babu abin bauta bisa cancanta sai Allah addu'a da duk wani zance mai kyau zuwa ga Allah yake hawa duk wata addu'a da aka yi saboda Allah zuwa gare shi za ta hau idan ka zubda hawaye cikin dare ko da rana kana gawanawa da ubangijinka to ubangijinka tabaraka wa ta'ala ya gani kuma ya sani idan haka al'amarin yake me zai hana mu kwankwasa kofan shi idan haka al'amari yake me zai hana mu gudu mu je mu raɗe da shi idan haka al'amari yake me zai hana mu je mu durkusa mu nemi bukatunmu a ƙofan shi ina kuwa inda kuke da bukatu ina kuwa inda musibu suka dabaibaye ku aka yi ana muku ruwan musibu da bala'o'i ina wanda damuwa da baƙin ciki ya yi miki ɗaurin minti ina wanda yake cikin damuwa da baƙin ciki ina kai wanda aka zalunta wurin wa za ka je wa za ka kai wa ƙara wa za ka kira wa za ka ɗaukaka wa hannunka ka roƙa ku ƙwanƙwasa ƙofan Allah ku ƙwanƙwasa ƙofofin sama ku dage da roƙon Allah sabidda addu'a makamin mummuni ce kuma ita ce ginshikin addini addu'a ita ce hasken sama da ƙasa ba taba kwankwasa kofan sama da wani abu sama da addu'a ba saboda haka ya ku bayan Allah ku kwankwasa kofan ubangijinku ku damu ku kwankwasa sosai kuma ku nace kar ku bar wurin sai an baku idan kuka kwankwasa kuka nace lalle an kusa bude muku kofa saboda balarabe yana cewa man dakkal baba walajja wali don da ya kwankwasa kofa ya nace sai ya shiga ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa laysa shay'un akramu ala Allah min ad-du'a laysa shay'un akrama ala Allah min ad-du'a babu abin babu wata ibada babu wani abu da Allah yake ganin girman shi sama da addu'a ba wata ibada ba wani abin da zaka yi da Allah yake so yake ganin girman shi yake ganin darajar shi sama da addu'a al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Ahmad suka rawaito hadisin kuma hadisi ne hasan saboda haka an ruwaito daga abu darda radiyallahu anhu yana cewa jiddu biddu'a ku zage dantse wurin addu'a fa innahu man yukthir kal albab duk wanda ya kwankwasa kofa kuma ya yawaita kwankwasawa ya nace yushaku an yufta hala an kusa bude mishi la tai asanna wa in talat mutalabatun إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرء للأبواب أن يلجا التي لا شيء أسن كرك ينشك أونا وإن طالت مطالبة كودا كاروكا كاروكا أبين يايس أو بك جبكاتا الكتابيا با كرك ينشك أونا إذا استعنت بصبر مسمى ما idan ka nemi taimakon Allah da haƙuri da jumuri an tara farajan lallai kana gabda ka ga buɗi daga Allah akhlid bi sabri an yahda bi hajatihi yace shi mai haƙuri yana dab da ya samu bukatarsa wa buni wa mutminul qar'i lil abwab an yalija haka na wanda ya nace yana kwankwasa kofa ya kwankwasa ya kwankwasa ya kwankwasa za a fito a buɗe mishi الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يا بعد الأباري yace wata rana a garinmu a cikin saƙuna cikin saƙunan garinmu sai na ga wata mata ta buɗe ƙofa sai na ga wani yaro ya fito a guje yana kuka uwar shi mahaifiya ta biyo shi a guje yaron ya gudu da ya fita gidan sai wannan mata ta kulla kofa ta shiga gidan ta kulla kofa yaron ya yi tafiya ba mai nisa ba sai ya dawo da ya dawo ya tsaya yana tunani to ina ma zai je idan an kore shi yana da maɓuya ne sai ya dawo kofar gidan sai ya jingina kuncin shi kumatin shi a kofar gidan kun san yaro sai bacci ya kama shi ana nan yana cikin bacci bayan wani lokaci sai uwar shi mahaifiya ta bude kofa tana bude kofa sai ta ga yaron ta kofar gida yana bacci ta bi shi a guje ya gudu amma ba inda zai je a ji shi ba inda zai je a saurare shi sai dai gidan sai ya dawo ya dawo ma ya fara bacci ta kashe shi tana bude kofa ta ganshi ta kasa hakuri sai ta fadi ta dauko yaron ta rungume ta fara kuka take cewa ya yaro na ya kai dana ashe ban ce maka karka saba mun ba ashe ban ce maka ka daina mun laifi ba to da ka fita ina zaka je wane ne zai kula ka wane ne zai baka bafaka in ba ni ba ta dauki yaronta ta shiga gidan ɗan wa masu albarka ku kwatanta tausayi da rahamar wannan uwar da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha duk da baki san iri ɗaya bane amma ka duba wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wata mata tana tausayin danta annabi ya ce wallahi Allah ya fi tausayin wannan dan sama da uwan shi Allah ya fi tausaya wannan dan sama da mahaifiyar shi saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala duk laifin da muke mishi duk zunubin da muke mishi ya fi tausayi mu sama da iyayenmu ka duba rahamar wannan uwan ka ba mata da rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda shi ne ya sama kanshi ar-rahmanur rahim mai rahama kuma mai jin kai ka gwama rahamar wannan uwar da rahmar ubangiji tabaraka wa ta'ala allazi wasi'atu rahmatuhu kulli shay wanda rahmar shi ta bibi komi ta wadaci komi saboda haka karka ji kai mai zunubi ne ka je ka fada gaban ubangijinka ka kwankwata kofar shi kana kaskantacce a gaban shi ka roƙe shi ka ce mishi ya ubangiji na kai ne abin bauta na kuma kai ne abin bautan duka talikai gaba ɗaya ya mai kyautar masu kyauta ni bawanka ne kuma kamar ribataccen yaƙi ne na zo gare ka ya ubangiji ina kaskantacce wulaƙantacce a gabanka ni da saba maka ni da yin maka laifi ɗan juma ne da ɗan jummai na saba da saba maka ba ma rabuwa ina yin maka laifi ina maka kuskure amma yau gani na tsaya a ƙofarka na ɓuya a gefenka ina ƙwanƙwasa ƙofanka ina neman kyautanka duk wani alkhairi naka ne ba a jingina maka sharri ka ce ma ubangijinka ya ubangiji na na amsa kiranka kuma duk wani jin daɗi naka ne kai kake bayarwa ya Allah ka saba da kyauta bawan naka ne al'amarin naka ne yanke hukuncin ma naka ne kuma kai ne mafi tausayi masu tausayi makwakwadan kaina tana gaba gare ka tana hannunka ya Allah na gudu saboda sabona da zunubina amma ya ubangiji ba inda zan je sai wurinka ba ni da wani maguda ko matsira sai gare ka ka ce ma ubangijinka ya ubangiji na gani ina roƙonka roƙo na miskini matalauci gani ina roƙonka ya Allah roƙon matsoraci wanda ya san yana laifi makaskanci wuyana ta kaskanta zuwa gare ka hanci na a turmushe ke sai gare ka na zub da hawaye na ya ubangiji gare ka ka gana da ubangijinka ka ce ya ubangiji na idan ka hana ni wa zai zai bani idan ka tozarta bukata na wa kuma zan yi tsammani a wurin shi ta yaya zan kaskanta ya ubangiji alhali wurinka na fake ka gana da ubangijinka ka tuna cewa duk lokacin da al'amura suka cuɗe suka lalace ba wanda ya isa ya gyara su sai shi ka ce ma ubangijinka ya ubangiji gani a kaskanci a ƙofarka na zo neman bukatuna na kaskanta zuwa gare ka ban je wurin wani ba sai kai ko ba za a taba gani na a ƙofan wani wanda idan na je gidan shi za a ce bai tashi ba yana bacci kai na zo wurinka kai ne za ka bani wani mai littafi da ake kira alfaraj ba'ad shidda yana ba da wani labari yake cewa a wata rana a ƙasar saudiya an tuhumi wani bawan allah da kisa aka yi mishi hukunci da kisasi za a kashe shi wannan bawan allah ya ce wasu mutane suka fito suka zo mu ban san su ba suka rantse da Allah suka yi mun shaidan cewa ni ne ne kisa abinda ya fi baƙin ciki ya fi ɗaci a rai ya ce wallahi ban san su ba ban taba ganin su ba haka shi ma wanda aka kashe ban san shi ban taba ganin shi ba suka yi mun shaida cewa ni ne ne kisa wannan bawan Allah ya ce na zauna a kurkuku shekara goma sha biyar a cikin gidan kurkuku me yasa saboda ‘ya'yan wannan mutumin ƙanana ne ba su balaga ba balle su ce sun yafe a yafe mu ya ce bayan shekara goma sha biyar ina cikin kurkuku sai wanda ke gabatar da ƙara ya zo ya tambayi yara ga wanda ya kashe ubanku za ku yafe mishi suka ce ba za su taba yafe wanda ya kashe ubansu ba yan uwa duk ba a yafe ba wannan bayan Allah ya ce sai wata rana ranar juma'a da safe sai aka kira ni da sassafe aka zo inda nake aka ce to yau ka rubuta wasiya domin yau kananka ya kare ba za ka kara kwana a duniya ba daga yau ya ce aka ɗaure min hannuwana aka ɗaure min ƙafafuwana aka kulle min idanuwana aka jani zuwa filin isa dama a ƙasar saudiya in za a yanke wannan hukuncin matattaran mutane ake zuwa kamar a nan wurin kace a je fadan sarki a je ƙofar fada yadda kowa zai taru ya ce aka kai ni wannan mai karanta bayanin laifina zo yana karantawa yana faɗin abin da na yi yana cikin karantawa wannan bawan Allah ya ce sai na tuna ubangiji na sai na roƙe shi na ce ya ubangiji an zalunce ni kuma ka yi wa wanda duk aka zalunta alkawari cewa za ka taimake shi Allah idan ka yi alkawari ba ka sabawa ni bawanka ne kana jin roƙon wa'inda aka zalunta ya ubangiji an zalunce ni kuma kai ne masanin gaibu na miƙa al'amura na zuwa gare ka babu abin bauta bisa cantarta sai kai ya ubangiji ka bani mafita wannan bawan Allah ya ce ban gama addu'a ta ba shi mai karanta laifi na yana nan yana karatu ni kuma ina addu'a yace sai na ji hayaniya a bayana sai na ji wani sauti mai ƙarfi yana cewa la taqtulu ana alqatil kar ku kashe shi ni ne na kisa la taqtuluhu ana alqatil kar ku kashe shi ni ne na kisa yace ni dai ina zaune a inda aka ajiye ni an rufe min ido an daure min hannuwa da kafafuwa sannan sai aka dakata sai umarni ya zo cewa an yafe mu ba za a yi min isafi ba aka kwance ni yace na fito duniya kamar yau aka haife ni wala rubbana zilatin يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرج فلرب نازلة وضيق بها الفتى أسوديوا وتمصيبة ذات صوت ساميكا كشغت شنكنشي da bakin ciki amma mafitan na wurin Allah ne yace al'amuran sun murtike sun tsuke sun lalace amma da na roƙi Allah na mai da al'amura na zuwa ga Allah furijat sai al'amuran suka yi kyau suka yi daɗi da kuntu a zunu halatu farju da ina tunanin ba za su warware ba babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi ne yake taimakon wanda ba shi da ƙarfi Allah ta baraka wa ta'ala shi ne wanda idan mai bakin ciki ko kuma mai damuwa ya kira shi yake amsa mishi duk wanda ya magana Allah na sauraron maganar shi idan ka yi shuru Allah ya sa abin da ke cikin zuciyarka idan ka rayu arzikinka da abin da za ka ci da za ka shayi na hannun Allah idan ka mutu Allah tabaraka wa ta'ala zuwa wurin shi zaka koma in ka kira shi zai amsa maka idan ka shiga cikin halin kakani ka yi ka mayar mishi da al'amura zai baka mifta Allah tabaraka wa ta'ala idan ya ga dama ya ga abu ya ce mishi kasance wannan abin zai kasance da ilma qadira tajri fi a'inatiha wala tabitanna illa khaliyal bali ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال دع المقادير كبر الأمر أبنجي ستفي في عينتها يتسكي كركي مع الله شسجي الأمر كبر مع الله ناشني كركا ذاك كونتا ككاسا بچي سبيل مصيبين زامني كبر بيجي wannan bakin cikin da damuwar ba za su kara maka komi ba sai dai su lalata maka jiki su sa maka hawan jini da ciwon zuciya ka bar ma Allah ka cire komai a zuciyanka saboda ma baina zambati ainin wanti ba hati ha tsakanin kiftawan ido da budewan shi yubaddilullahu min halin ila hali ubangiji in ya ga dama yakan canza wani al'amari zuwa wani al'amari daga mai kyau zuwa mara kyau ko kuma daga mara kyau zuwa mai kyau daga lafiya zuwa rashin lafiya ko kuma daga rashin lafiya zuwa zuwa lafiya ko daga talauci zuwa wadata ko daga wadata zuwa talauci duk nasu ne wa inni la'adu Allah wal amru dayyiqun alayya fa ma yanfaku an yatafarraja yace ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da al'amuran suka suka tsuke suka ki kyau ba da tsayawa ba sai ka ga al'amuran sun buɗe Allah ya bani mafita farubba fatan zaqat alayhi wujuhu asaba lahu fi da'wati Allah makhraja asu da yawa zaka shiga cikin damuwa da kakanika yi amma sai da ka roki Allah ubangiji tabaraka ta'ala sai baka mafita Allah yana cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an idan bayina sun tambaye ka game da ni ka ce musu ina kusa duk wanda ya kira Allah ya ce zan amsa mishi wai da suke sama da wa'inda suke ƙasa suna roƙon Allah suna kiran shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala a yaushe yana cikin al'amuran biyan bukatun Allah ɗaya bayan shi ne ina ku ma'abuta bukatu ina ku marasu lafiya ya kai wa'inda ya ku wa'inda ake bi bashi ina wa'inda aka zalunta aka cuce su me yasa kuka je kuna kwankwasa kofofin wasu kuka manta kwankwasa kofan Allah tabaraka wa ta'ala la tas'alanna bunayya adama hajatan wa sal alladhi abwabuhu la tuhjabu Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu karka roki dan adam wata bukatarsa ka roki wanda bai kulla kofar shi Allah tabaraka wa ta'ala yana fushi idan baka roƙon shi shi kuma dan adam idan ka tame shi da roƙo sai ya fushi ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda al-imam tirmidhi ya rawaito yace man la yas'alillah yazdab alayhi duk wanda bai tambayan Allah bai roƙon Allah Allah na fushi da shi al-imam ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala yana cewa idza khalawta billahi wa talabta hajatak idan wato ka keɓe da Allah tabaraka wa ta'ala ka roke shi bukatarka walam tutaha sai ba a baka abin da kake nema ba fastakhdim ma'ahu akhlaq al-atfal al-imam ibn al-jawzi yace ka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala dabi'ar yara sai aka tambaye shi me ce ce dabi'ar yara sai sai inna tifla idza arada min abin shay'an walam yutahu baka hatta ya aku da shi yaro idan yi nemi abu a wurin uban shi mahaifi ya hana shi sai ya fashe da kuka ya ta kuka sai an bashi to me zai sa kai ma ba za ka yi ubangijin ka haka ba kana ce yan uwa masu albarka addu'a tana da matsayi babba addini tana da mahimmanci sosai tunda al'amarin ya kasance haka a gurguje ya kamata musan wa'insu abu wa'insu abubuwa kai cikin shardan addu'a da yadda ake addu'a da wuraren da ake karban addu'a a farko idan za ka roƙi Allah ka roƙi Allah ta baraka wa ta'ala kana ji cewa Allah shi kadai ya isa ya baka abin da kake nema kuma idan ka roƙe shi zai baka kuma karka roƙi kowa sai Allah karka sa kwaɗayin wani zai baka in ba Allah ba sanan kuma ka girmama roƙon ka mutunta abin da kake nema kare zo kana roƙo zuciyarka da wani wuri kuma idan ka tashi roƙon ka kwaso da faɗi ka kwaso da faɗi saboda ba wani kake roƙa ba ubangiji kake roƙa to ka rarako da faɗi kakka roƙa kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan tamanna ahadukum falyukthir idan ɗayan ku ya burace wani abu a wurin ubangiji to ya yawaita ya roƙa da yawa fa inna ma yas'alu rabbahu ba wani ke roƙo ba ubangiji shi ke roƙo kuma zai bashi Wani hadisi ingantacce na Imam Ibn Hibban ya rawaito shi sannan ka tashi addu'a kai tawassuli da wani aiki na naka kamar yadda wa'annan da suka shiga cikin kogo dutse ya rufe su suka aikata Allah tabaraka ta'ala ya ba su mafita to ka kai da kai da kanka ka san abin da kake ma Allah yake so kuma ka san ababen da kake mishi baya so idan ka tashi roƙon shi ka yi tawassuli da wani aiki da ka san kana ma ubangijinka kuma ka san Allah na so kamar bin iyayenka ka ce ya Allah ka san ina bin iyayena ya Allah sabida bin iyayena kuma kai kai umarni a bi iyaye ta Allah ka biya mu bukata ta Allah zai biya maka da sauran tawassuli da kuka sani ka roki Allah tabaraka ta'ala da sunayen shi madaukaka ka yi tawassuli da sukofin shi tsarkaka sa'annan karkai garaje dun baka ga an biya ma bukata ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yutajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana amsa ma ɗayan ku addu'a in dai bai gaggawa ba suka ce ta yaya zai gaggawa sai ya ce na yi ta roƙo na yi ta roƙo na ta kai bukatuna ba a biya mun ba in ka tashi addu'a ka roƙi Allah alkhairi kar ka roƙi Allah sharri domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya roƙi Allah alkhairi Allah zai bashi in bai roƙi Allah sharri ko raba zumunci ba idan ka tashi addu'a zuciyarka ta kasance tana wurin ba kana addu'a zuciyarka tana wani wuri ba zuciyarka tana wurin kuma tana kan bukatan kuma ka ji a ranka ba wanda zai biya maka sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku sani Allah bai amsawa wanda zuciyar shi wato ta gafala ba ta akan abin da yake roƙo dan wa mai albarka in kana sa karbi addu'arka ka yi kokarin cin halal saboda sa'ad ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya annabin Allah kai mu addu'a in zama mustajabar da'wa in ni addu'a an karba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya sa'ad atib mat'amak tujab da'watuk ya kai sa'ad ka inganta abincinka ka ce halal sai a karba maka addu'anka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tabaraka ta'ala shi mai tsarki ne baya karban addu'a ko wata ibada ko ko ma menene sai mai tsarki sai ya ambaci wani mutum wannan mutumin duk wani kwaliti na karban addu'a ya cika gashi matafiyi ya tsawaita tafiya kuma gashi ash'as azbar ash'as azbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba ash'as azbar madfu'un bil abwab law aqsama ala allah la abarrahu zaka ga mutum biji biji kare na shi wallahi da zai ce wallahi Allah sai ruwan sama yau sai Allah ya yi sabida kare kunyata shi to ya cika wannan amma sannan kuma yana miƙa hannun shi zuwa ga sama yana roƙon Allah da rububiya kun san daga cikin wato wato dalilin amsan addu'a akwai ka roƙi Allah da rububiya ba da uruhiya ba shi yasa zaka ga mafi yawan addu'an annabawa a cikin Qur'ani zaka ji suna cewa ne ya rab ko rabbana yana cewa ya rabbi ya rabbi ka roƙi Allah da rububiyya ba da uluhiyya ba amma yana cin haramun yana sa haramun sa'annan kuma ko da yaushe dai shi dai abincin shi haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yaya za a karba mishi sa'annan kuma ka guji ta'addanci a addu'a da wuce wuri ta'addanci addu'a misali duk da Allah zai iya ka ce ya Allah ka mayar mun da dutsen mazarkaci zina ne da azurfa misali wannan ta'addanci ne a cikin addu'a da sauran misalai akwai wuraren da ake karfan addu'a a gurguje lailatul qadr sai ka dage a goma karshe gaba dai kai ta addu'a karshen dare kowane dare saboda ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa wa zai kira nan amsa miki wa zai tambaye ni in bashi wa zai biɗi gafara ta in gafarta miki bayan salloli guda biyar da aka farlanta maka na yau da kullum ana karba addu'a in an idar da sallah saboda haka kai addu'a ka roki Allah tabaraka ta'ala in idar da sallah haka nan tsakanin kiran sallah da iqama da yayin saukar ruwan sama da ranar juma'a musamman bayan la'asar da lokacin da zaka sha ruwan zamzam da lokacin da ka kafa goshinka a ƙasa kana sujada ka roƙi Allah Allah tabaraka ta'ala zai baka da ranar arafa da amultazam tsakanin kofan Kaaba tsakanin hajjul aswad zuwa kofan Kaaba da matafiyi idan yana kan tafiya addu'an uba ga dan shi addu'an ɗa ga uban shi wata ramadan gaba ɗaya musamman lokacin sallan tarawihi da lokacin buɗe baki da sauran lokuta hada fa sallu wa sallimu ala rahmatil muhda wa ni'matil muzda faqad amarakum Allah bis salati wa salam alayhi fa qala azza min qa'ilin qawlan karima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima فقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عليك بمن حمل السلاح علينا اللهم عليك بمن حمل السلاح علينا اللهم عليك بمن حمل السلاح علينا اللهم اقتلهم بددا اللهم لا تغادر منهم أحدا يا عزيز يا غفار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين